وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka damuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce duk wanda ya zamo duniya ce damuwar shi to Allah zai watsar da lamarin shi ya sanya talauci tsakiyar idan shi da abin da zai samu ba zai ga ya ishe shi ba sannan kuma duniyar da yake haukan nema yana barin lahirar shi ba zai samu wannan duniyar ba sai abin da Allah ya kadarta mashi ya samu annabi ya ce amma wanda lahira ta zamo ita ce damuwar shi duniya tana biyo baya don ya rayu ya bauta ma Allah to Allah zai tattaro mai al'amuran shi gaba ɗaya wuri guda sannan Allah zai sanya mashi wadata ta zuci. ɗan kaɗan ya samu zai ce alhamdulillah kuma duniyar za ta zo mashi ko ba ta so ba saboda ya rike Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sa mashi mafita ya arzata shi ta inda bai zato ababe wanda ke damun yan adam kashi-kashi ne ɗayansu shi ne damuwa akwai tsoro akwai makirci na mutane akwai rishin lafiya akwai neman duniya waɗannan ababe wanda suke su ne ke damun mutane maganinsu ya zo cikin alkur'ani mai girma don haka ɗaya daga cikin magabata ya ce ina mamakin wanda baƙin ciki zai sama damuwa za ta sama sannan ba zai zabura wajen faɗan Allah tabaraka wa ta'ala la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min zalimin ya ce saboda na ji Allah da ya faɗi wannan ya ce fastajabna lahu kai tsaye muka karɓa mashi wa najjaynahu min al-gham muka nisantar da shi daga bakin ciki da takaici wanda yake ciki Allah ya ce ba annabin Allah ayyub Yunus ba wa kadhalika nunjil mu'minin duk wani mu'mini in zai irin wannan addu'a tare da yaqini haka za mu tsiratar da shi akwai bakin cikin da yafi a jefa ka teku katan kifi ya haɗe ka in mu ne 'yan waje sai dai su jefa lakafa ne to yana cikin wannan mugun abun fi zulumatin thalath ga duhu na teku ga duhu na cikin cikin kifi ga duhu na dare amma annabawa ba su san sarewa ba daga nan ya ce la ilaha illa anta subhanak mu riƙe wannan addu'a da kyau ya Allah ba abin bauta da cancanta sai kai tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimin Allah yace dan da nan fastajabna lahu sai muka karba mashi wa najjaynahu minal gham muka tseratar da shi daga bakin cikin da yake ciki kifin ya zo ya amaye shi Allah ya fiddo mai itaciya wadda za ta magance shi amfani da ita annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaga wannan addu'a ta zunnun ba wani musulmi wanda zai roƙi Allah da ita sai Allah ya karɓa mashi la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin yace ina mamakin wanda zai ji tsoro ko tsoron wane ne wani abu ya firgita ka kana tsoro kan bala'in shi same ka ya ce ina mamakin wanda wannan zai sama sannan ba zai zabura wajen faɗan Allah maɗaukakin sarki ba hasbunallahu wa ni'mal waki annabi ne da sahabban shi suna madina rindina ta ƙuraishawa da munafukai suka taso za a zo a yaƙi annabi mutum dubu goma sun kewaye madina aka zo aka ba annabi labari cewa innan nasa kad jama'u lakum fakhshawhum mutanen fa sun tattaru za su ƙare da ku ku tsorace su Allah ya ce fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel wannan sai ya ƙara musu imani suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isan mamu ma da Allah wanda ake wakilta al'amura ga hannu shi Allah ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsaskum su sai suka juyo da ni'ima Allah da fadla ta Allah ba wani mummunan abin da suke tsoro wanda ya same su annabi ibrahim haka ya faɗi hasbiyallahu wa ni'mal wakil wuta ce aka rura su kansu aka ce ba su iya jefa shi ba sai ta hanyar majaujawa akwai tsoro da ya kai haka zai narke cikin wuta a babbaka shi annabawa ba su san su sare ba daga nan ya ce hasbiyallahu wa ni'mal wakil daga nan Allah ya ce ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim fa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsarin Allah ya ce mawutar ta zamo sanyi ga annabin Allah Ibrahim sanyin ma ba wanda zai cutar da shi ba to lokacin da zaka tsoraci abu ka hardace hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah maɗaukakin sarki zai tsare ka daga abin da kake tsoro. Ya ce, Ina mamakin wanda zai zamo yana tsoron makirci na mutane. Kai da kake tare da mutane, ɗan kasuwa ne kai, kana can kana sha'aninka, kasuwarka ta dame ka, Allahnka addininka ya dame ka, amma masu mugun nufi suna nan suna shirya maka ‘yan ƙasa ma'aikaci ne kai aikin kai dame ka akwai makiya mahassada masu mugun nufi suna nan sun sa ka gaba wani lokaci su ɓoye wani lokaci haka kai ka gano ana shirya maka ‘yan ƙasa’ ya ce to ina mamakin wanda zai shiga cikin irin tsoron makircin mutane sannan ya manta da faɗan Allah tabaraka wa ta'ala wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad cewa ina mai da lamari na zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki mai gani ne ga halin bayan shi yace saboda wanda ya faɗi hakan da ya faɗi hakan fawakahu Allahu sayyi'ati ma makaru sai Allah ya kare shi daga mummunan abin da suka shirya na makirci wa haqa bi ali fir'auna su'ul adha mutum ne yayi musu nasiha annabi Musa ya zo ya ce ku bi Allah fir'auna ba Allah bane halittar shi aka yi ku bi Allah wanda ya halicci sammai da kasai yace yanzu za ku zo ku kashe shi saboda ya ce ku zo ku bi Allah dan ya ce Allah kaɗai zai bauta mawa shi annabi Musa kenan ya musu nasiha fir'auna daman bai jin nasiha shi fir'auna mantik nashi ma urikum illa ma ara abinda nake gani kawai shine ku ra'ayinku fahimtar ku ba komai bace a wannan lokacin ne wannan bawan Allah ya ce wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad ina mai da lamarina zuwa ga Allah Allah mai gani ne ga bayan shi Allah yace fastajabna lahu fawaqahu Allah sayyi'ati ma makar sai Allah ya kare shi daga mummunan makirci wanda suka shirya duk wanda ke fama da makiya mahassada masu zuwa su yi asiri masu zuwa su shirya ya kasa su ga dai sun hallaka wane sun raba wane da aikin shi sun raba wane da kasuwar shi to ya hardace faɗan Allah tabaraka wa ta'ala wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad wannan alqur'ani ne yazo da cewa wannan magani ne fawqahu Allah sayyiati ma makaru ina mamakin yace wanda zai zamo rishin lafiya ta dama ɗaya daga cikin ababen da ke damun 'yan adam rishin lafiya to mafiya yawan mu ganganci da muke shine mantawa da Allah duk hankalinmu yana wajen likitoci ba ka da lafiya maimakon abinda za ka farawa addu'a in ma wajen likitan za ka sai Allah ya baka dace da ƙwararren likita wanda zai iya gano menene ciwonka a baka dacewa da maganin da zai yi daidai da ciwonka to amma saboda ƙarancin tawakkali da ba mu ɗauki darasi nashi sosai ba ana tashi a je likita ka je kurum gani kake in ka ga likita komi ya ƙare a'a likitan kanshi in ya zo shi ma wani lokaci zai zo yana neman wani likitan matal mudawi wal mudawa wallazi jalaba dawa'a wa ba'ahu wa man ishtara shi mai maganin ya mutu wanda ake ma maganin ya mutu da wanda ya nemo maganin ma ya kirkiro maganin shi ma ya mutu kowa mutuwa zai yi amma dogara ga Allah roki Allah roki Allah lafiya shike bada lafiya wannan annabi wanda ya wannan addu'a shekaru masu yawa ya zanna bai lafiya irin abin da ake ambatawa wajen rashin lafiya shi sai da komai ya kare mashi amma yana cewa rabbi anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر تنتني ينا فدنتي وربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا الله تشوتاتا ساميني الله كيني كفي كوة توسي daga nan kurum Allah ya yaye mashi rishin lafiya shi rabbi anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin mutun ya rike ta qur'ani ne yazo da ita yace ina mamakin wanda zai nemi duniya sannan ya manta da fadan Allah ma sha Allahu la quwwata illa billah ma sha Allahu la quwwata illa billah dan lokacin da hiwar ya zamo tsakanin wani mutum da wani mutum wanda ke kuri da gonar shi da arziki da Allah ya mashi ya cika duniya da zajiji ai ya isa ne ko lahira aka je ma haka zai gani shi ne wanda suke tantaunawa da shi ya ce in tara ni ana aƙalla min kamalan wa walada in kana ganin cewa ina da ƙarancin kuɗi gare ka kafi ni kuɗi fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik Allah ya ce walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik yace da in ka shiga wannan gona taka kace ma sha Allah la quwwata illa billah wannan ma sha Allah la quwwata illa billah abu ne wanda ke tsare wadata ke tsare maka kasuwarka ke tsare maka aikinka duk lokacin da kaga wata ni'ima wadda kake juyawa ciki kul masha Allahu la quwwata illa billah Allah zai tsare maka in kasuwa ce in aiki ne in matsayi ne masha Allahu la quwwata illa billah ko da yaushe zaka ji cewa Allah ya mani ni'ima kaza masha Allahu la quwwata illa billah Allah zai tsare maka wannan ni'ima kuma ya baka ma wani abin da baka da shi dan Allah ya ce fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik yana yiwa Allah ya turo mana abin da yafi wannan gona taka to dan haka dukkan ababe wanda ke damuwa mutane a wannan duniya jama'a alqur'ani ya zo da magance shi baka bukatar ka je wajen dan tsubbu baka bukatar ka je kana bige-bige a'a koma ga Allah maɗaukakin sarki Allah zai yaye maka dukkan damuwa wadda ke damuwan mutane don haka anan ya kamata mu dakata muna fatan Allah maɗaukakin sarki ma wannan gari albarka da mutanen da ke wannan gari Allah maɗaukakin sarki ya arzata mu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lafiya Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu da makircin masu makirci Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu da rishin lafiya da bakin ciki da dukkan damuwa. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله